alaihi wasallam ranar da ke daidai da 22 ga watan biyu shekara 2026 shekara da miladiya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadith da Abi Hurairah ya rawaito yana cewa taksuru fihi ya to ya'ti ala ummati zaman wani zamani zai zo akan wannan al'umma taksuru fihi al-qurra makaranta qur'ani za su yi yawa wa yaqillu al-fuqaha masu fahimtar qur'ani za su yi kadan wa yuqbadu al-ilm a cire ilimi a dauke ilimi ko a danka ilimi wa yaksuru al-harj sannan kuma wa man harj ya rasulullah ne harj inna al al-qatl bainakum kisa tsakanin musulmi duk mai kula da abubuwan da ke faruwa a wannan zamani zai ga wannan hadisin ya haƙaƙa saboda haka muna roƙon Allah ya kwaranye muna dukkan fitinoni da kuma masibobin da ke samu a jama'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam دام الله قام وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير duk wata musiba da ta shafi musulmi to hannayensu ne ja musu muna fata Allah ya ba mu ikon tuba da istighfari mu dawo kan hanya da take cikin abubuwan da yake an ɗauke na ilimi shine ilimin fikihu kamar yadda hadisi ya nuna shi yasa muke faɗaitar da mutane da yin karanta wannan ilimi domin su inganta ibadarsu a tambayar da za mu yi yau har yanzu dai muna nan kan sabubban da ke kawo kari wanda ke suna bata a alwallah jiya koko su yi maganan bacci da gushewa hankali to yau mawallafi sai gaya mana abubuwa uku wanda ya faɗa a jere abubuwan da ke bayan Allah da alhaji ibrahim ɗan maliki ya ba kwamitin tafsiri naira dubu ɗari biyu sannan kuma ya ba marayu naira dubu ɗari wannan fa ok an bayan agaji naira dubu ɗari kuma wannan fali liman da ladan ko? ladane da ladane sannan ga wani bawan Allah sun tara naira dubu hamsin dubu talatin a ba marayu sannan dubu ashirin waza ba masu musulunta saba ba nasa Allah ya gafarta ma uwaye Allah ya karbi sadakar da suka yi goma da wannan aikin da suka yi Allah ya faranye mana dukkan musibu amin to har yanzu dai muna wannan sura suratul anbiya muna aya ta 31 wannan sura tana koyar da cewa annabawa gaba daya addinin su daya milla aqidar su daya bambanci kawai a shari'a ne da kullun ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowanne da shari'ar shi amma dukkan su tauhidi suka kira sannan kuma Allah tana koyar da muna cewa dukkan annabawa su Allah ya jarabe su kuma Allah da kanshi zai zo ya tsirar da su daga abin da jarabe su wa alaikum salam eh shafa zakari a'a wankan janaba an ce kafin mutum ya fara wankan janaba ya tabbata ya wanke gaban shi ya wanke gaban shi saboda ka in ya zo yana wankan ba zai taba gaba ba amma in ya taba kuma sai ya sake nuna in ya taba sai ya sake nuna to Allah yake ce mana waje anna fil ardi rawasiya jibalat sawabit kuma muka saka a cikin ƙasa rawasiya wato manya-manyan duwatsu sawabit wanda yake kafafu me yasa Allah ya ce sai ya ce Allah ta mida ta taharrak bihim domin kada wayannan wato kada ƙasa ta zama tana girgiza ta mida ko tana motsi da su domin tana motsi ko gini ba za su iya yi ba waj'alna fiha ay'ar rawasi sannan muka saka a wayannan manyan duwatsun nan fijaj masalik muka sa hanyoyi tsakanin su badal ay turuqan nafidatu wasi'a hanyoyi wanda suke iya ana iya bi a wuce masu faɗi la'annahum yahtadun cewa ko za su shiryu ila maqasidihim zuwa ga abubuwan da suke so في في العصفان suna tafiya Allah ya saka wayannan duwatsu domin dalili an tani da bihi cewa kada ƙasa ta dinga motsi wato su wayannan duwatsu kamar auta Allah ya yi su ne ya kafa ƙasa domin nauyin su ba ta ba su motsi a cikin wannan aya din nan da Allah ya ce waja'alna fil ardi rawasiya an tani da bihim akwai mu'jiza ita ba domin da mutane suna ɗauka duniyar nan gaba ɗaya ƙasa ce haƙe dunkule misali kamar kwalfar ƙwai sai alif tara da sittin aka gane cewa a'a ba haka take ba kamar fefe ne fayafai aka ɗaɗɗura akan abu wanda yake kuma ruwa-ruwa shi na ke kiran su tectonic plates ba abinda kuma ke sa suke tsayuwa na ɗaya su kansu duwatsun suna fitowa ne lokacin da waɗannan fefayen suke haɗuwa da junansu suna tura juna sai ƙasar ta taso in ta taso nauyinsu kuma zai sa taban motsi ko da ke suna motsi a hankali duk da kuka ji aka yi girgizar ƙasa to an samu motsi ne tsakanin wayannan fifayen da ke kan doron ƙasa wanda Allah ya nuna mana duwatsu nan suna taimako kuma sai Allah ya tsaga hanya tsakaninsu domin mutane su iya tsallakewa su wuce domin su na iya shiryuwa zuwa abin da suke so kusan ƙarshen aya a wannan sura ɗin in mu zo muna magana za a zo yi magana yadda Allah ya amfani da duwatsu ne yake kare al'ummomi ta ya ce a ɗan kuji Allah sama
وَرُوحًا
haka kuma Allah ce waje adna sana'a saqafa sai kuma muka mai da sama rufi ai misluhu fi misluhu fil biyut irin inda kake da rufin kwano rufi a cikin gidaje haka Allah mai da wannan sama mahfuzan wanda ke an tsare mina ko ai alil qubat rufin nan kuma bai fadowa wa huma an ayatina kuma lalle su daga ayoyinmu min ash-shams wal qamar wan nujum mu'ridun su ma kau da kansu ne da kullun su la tafakkaru ba sa tunani fi a cikin su fa fa ya'lamuna anna khaliqaha la sharika lahu hatta su san cewa wanda yake ya halitta wayannan bai da abokin tarayya saboda haka abubuwan nan da muka faɗa duka ayoyi ne wayanda yake suna nuna cewa Allah bai da abokin tarayya kuma wannan aya ita ma da ta ce Allah ya mai da sama sakfan ya mai da shi wato rufi yanzu abin da aka gane cewa wato iskar da ke sama tana kare mu daga tsananin hasken rana yanzu da a ce babu wannan iska da ta kewaye duniyar nan to ranar da ke wato ƙarfin rana da zafin rana da ke zuwa daga rana zai iya ƙone duniyar nan gaba ɗaya a yini amma Allah ya yi mata ozone ya yi mata abubuwa da suke cire zafin kuma su bar haske mai amfani da su domin akwai wani haske kamar na ultraviolet da zai iya samu da ciwon kansa da sauransu Allah ya yi mana rufi da wannan duniya sannan kauce kuma kaje kawakib duka wayannan kawakib din nan su Jupiter ne su abubuwa ne duka Allah ya yi shi yana kare wannan duniya domin ya saka ɗan adam a cikin ta yana bauta mishi yana ya zama mishi khalifa a ciki a ce kuma kenan duka wayannan ayoyin nan da Allah ya ce wa hum an ayatina atna ayatiha mu'ridun su kuma masu kauda kansu ne daga wannan ayoyin su ayoyin da ke cikin sama abubuwan da muka faɗa duka ayoyi ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kullun yana cewa fa babu wani annabi da Allah bai ba shi ayar da irin shi mutane na imani da shi ba ba wani annabin da bai zo da ayoyi ba wanda yake irin mutane na imani da shi wa inna ma kana allazi utit wahyan inna ma ni dai kawai innama wato tafidul hasr ni dai kawai abinda aka bani shi wahayi ne afahullahu ilayya Allah ya mu wahayi fa arju an akuna aktsarahu tabi'an yawm al-qiyamah saboda ka ina fatan in zama na fi dukkan wayannan annabawa mabiya ranar tashin kiyama wato dan adam yanzu ya zo ilimi ne ke jan shi ilimi ke jan ɗan adam shi yasa Allah ya ta'aita mu'jizar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wahayi duk ayoyi ne da muke ta gaya muku duk ayoyi ne mu'jizozi ne ta Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar misali a ce duniyar nan ma a ce fefefe ne akan akan wani abu kamar ruwa suna motsi sai Allah ya sa manya-manyan duwatsu don su rike shi don su ban mofi wannan abin sai daga baya a zo a gane mutane da lissafi da bincike a zo mutane su gane wannan babban aya ne ya za a yi mutum shekara 1447 yau a ce ya san wannan irin to shi sai ce yana fatan ya zama ya fi duk annabawa mabiya domin mu addinin mu addinin ilimi ne addinin ikra ikra bisin rabbikal ladzi khalaq amma kai kai da sunan ubangijinka ba addinin kawai kace naga uwaye suna yi ko al'umma ta tana yi wannan ba addinin musulunci addinin ilimi ne shi yasa farkon wahayi akai ma annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi to sai Allah ya ce muna wa huwa allazi khalaqa al-layla wan nahara
وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في ملك يسبحون
to yace wa huwa alladhi khalaqa al-layla wan nahara wash shamsa wal qamar kuma Allah fa wannan ubangijin nan shine wanda ya halicci dare da rana ko da yini wash shamsa wal qamar kuma shi ya halicci rana da wata sai kuma Allah zai ce kullun tanwin ko tanwin huwa i'rab an al-mudaf ilayhi min ash-shamsi wal qamar وتابعه وهو النجوم وتابعه وهو النجوم yace kullun dukkansu fi falakin suna cikin wani falaki falakin shi ne al-mustajir wani abu da ke zagayowa wata hanya falak hanya wa yadullu hadha ala anna an-nujum kulluha fi falakin wahid wannan ya nuna dukkan taurari hanyar su daya falakin su daya wa in kanat mutaraniyatul bahr ko da yake suna da nisa tsakanin su fi ma bainaha ko tsakanin su wallahu a'lam wallahi Allah ya bi sani to kun ga nan shi yasa ake cewa laysal laysal mu'ayyan al mukhbar gani ya kori ne in ji bahaushe amma hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda aka gani ya fi ƙarfi hujja burhan akan abin da aka ji Wanzu Allah sallallahu Alaihi wasallam ce ba da misali da Musa alaihi salam. Domin Musa ya ji ya gana da Ubangiji a tsoro sina. Allah ya gaya mishi a lokacin cewa ga mutanen kashen da ka bari kwana arba'in sun riƙe ɗan maraƙi suna bautawa. ورجع موسى إلى قومه غضبان عسفا Allah ya gaya masa suna ta suna bauta kamar ya dawo yana mai tsananin hushi amma da ya iso ya gansu kewaye da ɗan marikin nan suna bautawa don hushin sai da yarda allon taura da Allah ya bashi sai da yarda taura lokacin da Allah yake gaya mishi taura na hannun shi biyar ba amma da ya gani da ido shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da wannan yace to gani ya fi karfi akan ji gani ya kore ne wani ya kore ji wannan kaida ce muhimma a addinin musulunci wanda mutane suna tsammani shi sa Allah ya ce yace sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq ayoyi zamu nuna musu a cikin sararin samaniya da kansu jikinsu har sai ya bayyana gare su cewa annahu ay annal qur'an ko ko annal muhammad sallallahu alaihi wasallam ko amma da qur'ani annal qur'anu haqq ayoyi da za ku gani a sararin samaniya da jikinku za su zo su tabbatar muku da cewa shi qur'ani menene shi qur'ani wahayi ne ko amma ayoyin nan da za ku gani ra'ayul ayn ne ko wa ke tabbatar da wani ayoyin ke tabbatar da ƙur'ani ko ƙur'ani ne ke tabbatar da ayoyin eh aya ke tabbatar da ƙur'ani hatta ya tabayyana lakum annahu alhaq ashe kenan in an ga aya ta bayyana ta bayyana fa ba ana shakka ba ba theory ba kun san farko abinda ake yi shine observations kula na lura fa wani abu tsakanin kuma za ka ce fa na lura akwai wani abu ka fara lura ko shi na ke kiran shi wannan observation daga luranka na wannan abun kuma sai ka koma hypothesis na lura ka zafa ina ji sai ka faɗi hypothesis ɗinka kana ji ko in abin ya yi yawa kuma abin da kake lura ya yi yawa yawa sai ka yi nazariya ina gani ina ganin ka zaki faruwa to nazariyan da in abu ya zo ya tabbata in ya zo ya tabbata sai ya zama doka shi ne lo ko ƙanu to in an yi bincike ya zama doka ƙanu to dalalar shi burhanin shi na gani ya tabbata to shi ne mafi girman dalili da Allah zai ba mutum me yasa na kawo muku wannan magana domin da aka ce kullun fi falakin yasbahu kullun fi falakin yasbahu nan malam ya ce ya dullu ala anna anna an-nujuma kullaha fi falakin wahid daga lafazin dukkan taurari gaba ɗaya hanyarsu ɗaya falaki ɗaya suke bi me kawo haka domin da Allah ce huwa allazi khalaqa al-layla wan nahara wash shamsa wal qamara kullun fi falakin kowane a falaki in ka bi lafazin yana ɗaukar ma'ana biyu kullum ya ne dare da rana fi falak ashams fi falak walƙamar fi falaki wanda jin kowane a cikinsu ba ta kowane ɗaya a cikinsu yana da nashi hanyar da yake bi kun gani a ido da ake gani yanzu wayannan taurarin duka hanya ɗaya suke bi ko kwana da nashi ya kuke tsoron ba da ansa kowane yana da nashi to kun ga da malami ya wannan magana sai ce wallahu a'lam Allah ya ne domin kawai ilimi ne ya karu sai muka gane a'a a ce duk waɗannan taurari domin wanda da yi dirasar da taurari ba ya bi lafazin qur'ani ne ya biyo mishi akan eh kullun fi falak dukkan su cikin falak ya fi zahirin lafazin amma kuma yana ɗaukan shi ma kowane ɗaɗɗaɗɗaya a cikinsu yana da nashi falaki domin kul iri da yawa ne akwai kulli akwai kulliya akwai kuma alkul saboda haka yanzu da Allah ya ce kullum ko kullum fi falakin yasbahuna yasiruna bi sur'a kowane yana gudu da tsananin gudu kasabi kamar mai iwo cikin ruwa filma'i wani tashbihi biyu kuma don Allah ya bada misali da shi a ta bi da mirin jam'i man ya'afal ya ce kullum ya sabahuna ba ya ce kullum ya sabahna sai kawo jam'in duk abu ne ba su da rai amma sai kawo jam'in abubuwa masu hankali domin Allah ya nuna cewa duka wayannan abin suna da falak ɗinsu ba suna tafiya da gudu ba yanzu wannan dutsen nan da muke kai yanzu yanzu na haka da muke zaune nan a cikin sakan ɗaya ɗin nan ba sakon ɗaya muna zagaye ranar nan da kuke gani a sama muna yin kilomita talatin kilomita talatin gudunmu wato muna yin kilomita 107 a cikin awa daya kafin mu tashi nan za mu zagaye ranar nan kilomita 107 to ita ranar da muke zagaye ta kilomita 107 ita kuma akwai wani tauraro bakin tauraro black hole sagittarius a star wanda take zagaye shi take tawafi ita ranar tana kowane sakon daya tana yin kilomita 255 wato a awa ɗaya tana yin kilomita 828 daga rana gudun rana da take zagayo wannan tauraron ya fi gudunmu da muke zagayo ranar dama wani abu wannan gudun da take yi kuma mu bayan zagayo ta da muke yi kuma muna binta a wannan gudu don ka kuce muna
kullum fi falakin ya sahu
Eklik da rana ke samu ko wata. Ina tsaye da su ko kuma cikin wannan halin da yake cikin yana rotating yana cikin.
ba sa tsayawa a ce rana ta wata ta kama rana a sun zo ne daidai suka wuce abin nan yanzu mai ɗaukar hoton nan da za ka tashi ka gitta ka wuce ba za ka kare ni ba za ka kare ko to haka rana haka wata ke shiga tsakanin rana da duniya su ta kare shi ne ake samun eclipse Ba rashin lafiya ba ne.
a ba rashin lafiya ba aya ce ta ayoyin Allah aya ce daga cikin ayoyin Allah kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam domin annabin gaske ne wata rana aka yi irin wannan eclipse kusufi ranar da ɗan shi wanda yake so namiji kuma shi kaɗai ya rage Ibrahim ranar da ya rasu sai aka yi ekilis aka yi kusufi sai mutane suna ta in kasafa su shamsu bi mawuci ibrahim mutane ka gani ibrahim ya mutu kuma allah ya kawo kusufi annabi da ji wannan ya ce kare mutane ce ana wannan a shamsu kamar ayata ne min ayatun la la ya kasafa ne bi mawuci ahadu wala da hayati ta yau da irin wayannan mutanen da ke son kullum su waliyai ne masu karama ai an samu abu mai abun yaudara amma ce a ayoyi ne na Allah guda biyu kuma ga shi ya ga ayoyi ne ba rana ce ke wucewa wata na wucewa sai su zo su haɗu sai ya kare hasken to dukansu suna gudu a cikin falaki suna zagaya shi wannan tauraro da muke ga muku Sagittarius shi ma shi ma ba tsaye yake ba domin galaxies an ce suna yin kusan kilomita miliyan biyu a cikin awa su ma suna zagayo wani abu da har yanzu ba a gaye shi ba har yanzu ba gane shi ba sai dai komai da ka sani tawafi ya fi komai tawafi tawafi tawafi to ku ganda Allah ya ce mana ja'ala Allahu al-Ka'bata al-Bayt al-Harama qiyaman lin-nas wash-shahra al-harama wal-hadi wal-qala'id ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم الله يا سا كعبة gida mai alfarma ya mallin nasu wurin tsayuwa ko ku wurin zuwan mutane hakanan a shaharar haram wata mai alfarma hakanan wal hadiya hadiya da ake yi wal qala'i da abubuwan da ake samu su na sarka cewa na Allah ne kawai me yasa Allah ya saka wannan Ka'aba da sauran abubuwan nan zalika li ta'lamu anna Allah domin ku sani Allah ya sa abin da ke cikin sammai da kuma abin da ke cikin ƙasa abin da ake a ka'aba shi ne tawafi tawafi wannan tawafin ya fi tsanani lokacin ashirar hurum in an tafi hajji wato Allah na muna ishara tawo inda ka samu kaji ka hango ran da aka fito muzdalifa ana tawafi tawafin da yake cika kenan duka da za ka iya hawa sama ka hango sai ka ga misalin sararin samaniya ne da taurari suna zagaye abin da suke zagayowa manya-manyan taurari fa suna zagaye abubuwa ga mutane kowane mutum kaman kaman abin nan wata rana ce ke zagaye abin da yake zagayewa wato Allah ya saka wannan dawaki domin kusan cewa Allah ya sa abin da ke cikin sirrin samai da kasa duk wannan ayoyin nan nake gaya muku fa a cikin Qur'ani suke so ne ayoyin da ake so mutane su kula da shi su gane girman Allah su bauta wa Allah shi kadai to amma an dauke mutane daga waɗannan ayoyi na Qur'ani an dora su akan abubuwa da ake tuwa tatsuniya asatir wa khurafat me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce zarfi kowa yawa domin nashi ilimi ne sauran annabawan fa ko sanda ne ta fuka ko ba maciji ko a daki dutse ya fito da ruwa ko raƙuma ta fito daga wannan abubuwa ga sunan dai abubuwa da suke waɗannan abubuwa mutanen da aka yi da su a lokacinsu sun kiyarda kafutawa suka suka ce a wannan sihiri ne wayo da yake muna amma yanzu abin da ke gabanka na ayoyin Allah wani sihiri ne bayuwa ya zama ba da Allah ke ba saboda kuma na fata mazu Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama fi yawan al'umma kuma yanzu ya kamata mutane su san cewa a cikin Qur'ani nan babu wani fanni na ilimi wanda yake abu tabbatacce ne ba nazariya ba tabbatacce ne sai ka same shi lafazin shi nassin shi a cikin Qur'ani kuma zahirin shi ba tare da ta'awili ba shi yasa rabitul alamin islami sai ta buɗe wani department ta ne na duba Qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan a fitar da abubuwa na ilimi wanda yake kunshe da shi wanda yake bayyuwa wani dan adam ya san wannan ilimi akwai wani shekh zandani mutumin Yaman babban malami ne yana rubuce-rubuce da yawa a kan irin wannan maudu'i yana da kyau mutum ya karanta wannan domin zai kara samun natsuwa domin duk lokacin da kaga wani abu wanda ya kara maka imani to yana kara maka natsuwa kuma yana kara maka ƙarfin gwiwa ka tsaya ka doge a bauta wa Allah domin wannan addinin fa zai zo shi ma nashi da nashi jarabawa to wa ma ja'alna li bashar to Allah ya ce wa ma ja'alna li bashar min qablika al-khuld oh uh, okay wa ba'da an zakara ta'ala adillatat tauhid bayan Allah ya gaya muna dalilan da ke nuna tauhidi zakara fi ma ya ci abinda zai zo ya ci bi dalailin bashariyya bashariyatir rasul yanzu Allah zai zo da dalilai ya nuna maka manzon Allah mutum ne bashar wa thubutu risala kuma ya tabbatar muna da Allah ya bashi manzanci wa jaza'an ko jaza'a man kafara biha kuma sakamakon wanda ya kafirta da wannan risala saboda ka ayoyin su za su su kara nuna mana annabi mutum ne shi ne Allah ce wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld ba mu sama wani mutum wani bashar kafin ka ya dawwama ba babu shi ma'ana kenan duk wani bani adam tun daga adam har zuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan aya babu wani mutum wanda ke dawwamanne bai mutu ba kowa ya mutu na san inda hankalin ku ya koma ai albuqa ba wanda yake yana nan da waman ne fil dunya dunya fa anta basharun satamutu misla sa'il bashar tuntuni Allah ya ga kai mutum ne bashar kuma zaka mutu kaman sauran mutane fama balul kufar to ya ina hankalin kafirai ya tamannauna mautaka suna fatan ka mutu afa in mitta fa hum khalidun shin kai in ka mutu to su din su za su dawoma kai ka fatan wani ya mutu ma shirme ne domin kai ma hanyar nan ne zaka bi mutuwa zaka yi muna nan kwatsam in zai ya zo ya kashe muna sardauna Allah ji kanshi ya samu shahada ko to shi ya rayu shi ma bai rayuwa amma ya tafi da zunubi muna can zaune lafiya murtala ya ɗauko zai gyara ƙasar nan ya wanke ƙasar nan ya cire corruption namiji gaske sai wani dimka ya kashe to shi dimka ne ya rayu ya rayu ba saboda haka kowa zai mutu kuma babu wani mutum wanda bai mutu ba fiha wal jawab la shine shine ce fali madha idan yakrahuna an yakuna rasul bashara me yasa su karhanta wai annabi ya zama bashar mutum misalin irin su fal jumlatul akhira wannan jumla ta karshe min al istifham al inkar yana daga cikin tambaya wanda yake na inkari ne ba wai ana afa in mitta fa hum khalidun ana musu inkari ne kin an annabi ya mutu ku za ku ku za ku rayu shi yasa kakkai fatan mutane su mutu kai fatan musu shirya kai fatan Allah ya shiryar da su amma kakkai ma mutane mugun fatan mutuwa alhali kai ma mutuwa za ka yi kuma ta Allah zai zo ya hisabi ne kowa ya ga abin da ya girbe saboda haka Allah ya ce kullu nafsin to ba wai manzo Allah kaɗai ba kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai sai ta ɗanɗana mutuwa fi duniya duniyar nan wa nablukum nakhtabirukum kuma za mu jarabe ku bi sharri wal khairi Allah ce lalle za mu jaraba ku da shari da alheri ka faƙarin wa ginan wa saƙin wa siha ga talauci Allah zai jaraba ka da talauci wani kuma Allah jarabar shi ke da dukiya wani kuma da sahu rashin lafiya wani kuma da saha Allah ya bashi lafiya ji ya ji kamar ji ba zai mutu ba to duka waɗannan fitna maf'ulun lahu Allah yana jarabar mu da sharri da alheri dan ya fitine mu ai linanzura atasbiruna aw tashku aw tashkuruna am la zaka yi hankuri wa tashkurun kuma ka gode ko kuma zaka yi ba in musiba ta zo wani na turja'un kuma zuwa gare mu za ku dawo fanujazi kuma ba ku sakamako abin da ku yi hasba ma ya zaharu minkum min al'amal abin da ya bayyana gare ku na ayyuka wa fihi al-ishara a cikin wannan akwai ishara ila anna hikma min hadhihi al-hayat ad-dunya hikmar wannan rayuwar duniya al-ibtila jarabawa wa at-ta'ri wa at-ta'ri lis-sawab wal iqab wanda za su gitta mutum a bashi lada ko a bashi a mashi hukuma a ce hikiman nan shi ne ibtila kusa Allah ya ce Allah zai halakan mauta wal hayatan yabluwakum ayyukum ahsanu amala wato cikin aji muke yanzu fa ba wai lokacin aji muke lokacin da ake jarrabawa rayuwar duniyar nan aji ce kana jarrabawa duk abin da kai na alheri ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا duk abin da kai na alheri za ka san shi duk da shi za ka duka skeli za a zuwa saka littafi za a baka kun ga shi kenan mutum ya tsaya yi wa kanshi wa'azi ya tsaya aikin kwarai komai fitina ne kasan nan Allah ya fitine mu arewa mun fitinu mun fitinu mun fitinu har yanzu ba mu samu kan zaren ba dan me dan muna neman halli muna neman sauki ba ta fuskar Allah ba na kan karanta wasu an ce America za ta zo ta yaƙi 'yan ta'adda mutane sun fara murna ko ba haka ba yani ranku ya ta'allaku da wani ba Allah ba wannan kuma kun san fasiki ne kuma wannan masu shan jini ne kun san duk fasadin da suke yi kuna ji su ne za su tsirar da ku daga musibar da Allah ke muku a duniya ba su da magani sai cuta cuta ne mai maganin shi ne mu da kanmu mu komo mu Allah kun gane dai shari'a nan ne ba sa so ko ba haka ba so mu rike ta mu rike shari'a sannan mu ilmantar da mutane ni na gane fa duk abin da ke samu mu abin da annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da na fara da shi ne يقل الفقهاء ويقبض العلم ويكثر الحرج in an ɗauke ilimi sai faɗa ba ilimin ku duba ku gani mutanen da ke cutar da mu mutanen da ke azabtar da mu ina tambayan ku suna da ilimi ta shi ne matsala maganin a ilmantar ku da kuke karatun kunnan na tabbata a cikin ku da ba wanda zai ɗauki makami ya shiga ya je dinga kashe mutane ya kashe mutane a masallaci ba yi ko akwai kun san me yasa dan kuna karatu kuna saurari ashe maganin tuntuni fa yanzu shekara biyar muka gane maganin muka gane maganin shine a ilmantar da mutane to hanyar shiga ma a ilmantar kuma sai aka dakale hanyar a aka a shiga ba magana sai mai sai karfi to ko ne irin karfi za ka yi amfani da shi a irin wannan halin da ufa talibu wal matlub shi mai yakin jahili wanda yake yakin shi ma mai jahili ma'anin jahilci sun san hukuncin Allah ba san hukuncin Allah ba an ɗauko hanya shiga ilmantar da mutane jahilai da ke ɓarna amma ka dakale yau a ƙara kuɗi a ƙara malamai a shiga a narkar da duk ɓarnar domin yawan shigan ku ciki yawan narkar da ita kenan shi ne hanyar amma a'a a kashe tiriliyan tiriliyan tiriliyan a siyo wannan a siyo wannan makamin a siyo wancan makamin a siyo wannan makamin wannan shi ne zai tsare ku daga fitinar Allah domin fitina ce wadda Allah ya yi ta kuma ba maganinta wa ilina turja'un sai koma mawa maganin fitina da koma ma Allah ita ce maganin amma duk wani dibara da za ka yi ba Trump ba yin akwai kakan kakan Trump kawo shi ba abinda zai yi ko kun ga zuwan Trump ya rage wani abu To zuciya kamata allaku cewa eh gashi zai zo ya mun magani wannan shine muke magana ina imaninka ina tawakkali tawakkali akan Allah shi yasa muke kiran shugabannin mu akwai shugaban defense kafin ya sauka ranar da na mai magana wani shekarar sai muka ji ya sauka nan ma a kaduna state house waccan gwamnati aka tara duka shugabannin defense dukansu na gaya musu akwai wani ɗan amerika baki musulmi ya musulunta muka haɗu da shi a maka amma ban gaya musu haka ba sai ce mu wannan wasa na chess da ake yi chess ya ce dauloli ne ke yaƙi domin nan akwai sarki nan akwai sarki nan akwai sarauniya nan akwai sarauniya nan akwai kaza kingdoms ke faɗa ya ce amma ka san wani abu sarki na tsakiya gefen shi sarauniya kuma ta fi kowane mai yaƙi a ciki mai ƙarfi sannan a gefen sarki na wannan akwai wani da ake kiran shi bishop malamin addini kuma shi malamin addini bai tafiya kai gaba da gaba a karkace ke tafiya wato in kana yaƙi sai ka haɗa da addini kuma sai ka hada da malaman addini amma in sun zo ba kai tsaye suke yakin ba a karkace suke yaki shi sa tura da suka zo nan suna yakin mu ba sun zo kuma da mishinari ba eh duk yakin ne yanzu haka akwai babban sanata babban sanata na america ya ce harin nan da suke so su kai wa iran yaƙi ne na addini yakin salibiya ne yakin kurse saboda haka ku yi wa iran addu'a guda biyu addu'a farko allah ya inganta imaninsu kuma ya ƙarfafa shi ya inganta imaninsu kuma ya ƙarfafa imanin addu'a ta biyu allah ya ba su nasara akan waɗannan mutane a salibiyun domin wallahi ko in muka yadda aka gama da su to duka sauran ƙasan musulmi ba wanda suka rage tsaye ƙasan musulmi nake magana ba ƙasan musulmi da ta rage tsaye tana fuskantar mutanen nan ban da su afghanistan sun iya koran amerika daga kasarsu allah ya saka musu da alheri sun iya amma ba su da ƙarfi ƙudura na cewa bari mu duba waje kuma mai amerika take yi barna a- a falastin ko gaza mai magani ba za su iya ba amma wa'annan fashions au musulman suna iya yi shi sa ake so halaka su a shirin musulmi yanzu ya gane wannan yaki yakin addini ne suke yi kuma kakure na addu'a ku kuma ku roƙa musu Allah ya gyara musu ya inganta musu imaninsu me aka ce awwalu ma yajibu 'ala al-mukallaf me tasihu imani kowa yana buƙatar tasihul iman to su ma kasashen larabawa ku roƙa musu Allah Allah ya taimake su su ma su gyara imaninsu kuma su bar runguman waɗannan azzalimai kuma a ƙasar nan haka mu haɗa kanmu dole sai mun zo mun haɗa kanmu domin mu fitar daga wannan fitina Allah ya ce zai fitine mu da sharri da alheri yanzu muna ciki fitina da sharri domin kisan da ake yi a ƙasar nan da zubar da jinin da ake yi a ƙasar nan da barnar da ake yi yanka mutane tsafi duk wani barna da ka sani Allah ya halaka al'ummomin da suka wuce duk barnar da ka sani akwai ta a cikin ƙasan nan ba mai ina nufin kudu ba fa tsakanin musulmi akwai ta tsakanin musulmi saboda haka mu ɗauki wannan zamani mu tuba mu yi istighfari ko da Allah zai canja wannan fitina a zo mana da ta alheri وهو على ذلك قدير الله شهده آمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نعمته تتم الصالحة والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين يا رحمتي في الله يا مبارك في الدنيا إلى معاني الندب الظالم والمثل يا الأسو يا رسول إلى الخلاق الحمد المفروض على الكل ميكون وأنا أخذ على يده واجب نعم أجوب كل وحنا لا تكلوني وهو حفظ
To, wannan sa tambayi masu sanin lokuta. Amma dai na san cewa nan shida da bakwai saura nawa ke shan ruwa? Bakwai saura ishirin. Amma kai mai tambaya in kuma kana wani gari muka gaya maka na Kaduna, je kuma ka ce, kowane gari da nashi lokutan faduwar rana abinda ya kamata ka yi shine ga zamani yanzu ka sa cikin intanet za ka iya ganin ka sa sunan garinku ka sa sunset yaushe rana za ta faɗi za ka ga lokacin insha Allah Allah ya saka da alkhairi tambaya ta ƙarshe mai tambayan ke cewa assalamu alaikum malam maganar cewa kowane rai zai ɗanɗani mutuwa kamar yadda kai mana bayani ɗazu ya ce to menene yanayin annabi isa da annabi iliyasa da annabi idris sun mutu ne ko ko za su mutu ne nan gaba
to wannan tambaya tana bukatan sharhi da darasi ba a irin wannan wuri mai abu ba amma dai ka sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gaya mishi bai sa wani bashar wanda yake yana dawwama ba kafin annabi sallallahu alaihi wasallam dukansu sun mutu saboda haka in an ce akwai wani yana da rai sai a duba ina ne masdar din me ya faɗa aya ce ta qur'ani yace yana da rai in aya ce ta qur'ani yana da rai sai a sallama in ba aya ba ce ta qur'ani to ba wani abu da zai zo kuma ya rusa abin da qur'ani yace dukkan mutane mutuwa za su yi
jazakumullahu khairan Allah ya saka da alkhairi sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحب يقربنا إلى حبك بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل نيجيريا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل نيجيريا بلاد أب عذاب الآخرة اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين